muna cikin babul madawar kasar kai ma nasir rannan ranzar sai ka jefa da a cikin wahabe kuma nima na biye maka alhamdulillahi ga mu darasi na nima nasir alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu a wannan rana ta laraba wanda yau 26 ga watan 11 hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da bakwai ga watan bakwai miladiya 2021 muna cikin babun madawal kasar mun zo a cikin mustafnayat in ba kuma ta ba tun daga farko da ya ce idza alifun aw ya'uha zuwa kaji'a wa an su'in wa sha'at sal zuwa ƙarshe ana maganan inda harafin mata ya riga yi alhamza ko? to daga nan sai muka tsallaka kuma inda ita alhamza ta riga yi harafin ja to inda ya ce wa ma ba da hamza sabiti duk abin da ya zo bayan alhamza kenan wal harful maddin ladhi ja'a ba da hamza sabiti duk harafin ja da ya zo bayan alhamza tabbatacciya au mugayyar ko kuma da aka mata gayyari mun faɗa ko da ibdali ko da naƙalu ko tasiri da sauransu da dai mun yi wannan bayani to sai ya kawo wanda aka toge sai ce siwa ya'i isra'ila to amma banda ya ce isra'il na idan muka duba isra'il i alhamza ce ta riga ya to ba za a ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi ba za mu ce haka ba ita wannan an toge ta mun gane ko? to au ba da sakirin sahihi ko kuma bayan ɗaurarren harafi lafiyayye ka ƙur'anin kaman ƙur'an kaman maskula inna hazal ƙur'ana ya haɗi ba za mu ce inna hazal ƙur'ana ya haɗi ba za mu yi wannan ba duk da shabadar ce to amma mun samu sakini sai shi ne ramu mas'ula ba za mu ce mas'ula ba za mu ce haka ba ba za mu ce wannan ba kai ma nasir abinda ka abinda ka sa ni wahamilan nan muna maganan madda ne kai sai ka zo kana maganan le ita ma'uda da muke magana ran nan ba da muke magana ba lin dinta ba tun ne ka dubi ma'uda abu biyu ne ma'udatu badar ce to amma abinda kai kake magana a ƙarshen baiti ba za a ce mau babu wannan layin ɗin shi yasa yake ce maka uku wa mau'ila da mau'ila ba za ka ce mau'ila ba kamar yadda za ka ce sau'ati kaga shi za ka ce sau'ati duk da cewa muktaran bibi ne kamar yadda za mu zo nan gaba almuhim dai mu muna maganar marka kana maganar layin ka fahimta yawwa saboda haka duk inda sake ne tsaye yake na faɗa muku shi abu shama da yake cewa is'ala ka je ka yi bincike wai mene ne yasa ba za a yi wannan jabba na faɗa muku an yi talamusatin abin nan ilan ibn jazari a cikin annashar sai yake cewa in muka kalli isra'il da ƙura'an da mas'ula alhamdar su la surata laha shi ne ne maku yaranmu na makaranta allo ba ta da dungu misali yanzu kun ga isra'il isra'il mu a karatun allo haka take ita haka ake yin alhamzar haka ne? ko tirar dungu ne gune adamu? dunkurkur ce mana ya kasan dunkurkur? alhamza ce dunkurkur ma'ana na surata la'a to idan muka duba da isra'il alhamza isra'il da mas'ula da ƙur'an duk gaba ki ɗaya surata la'a ba a yi mata dungu ibn jazari ce to wala Allah wannan shine dalilin da yasa aka toge su na faɗa muku akwai alhamza masu dungu irin khati'an mawti'an sayyi'an eh an san dalili mana haka sahabbai suka rubuta shi ne dalilin ma nasir eh eh eh shi abu shama ya kawo sai yake cewa in ban manta abin da ya faɗa ba me yasa ba a jan ƙura'an da mas'ula sai ce wai wasu sai suke cewa saboda alhamzatu na mu'arrutun din nakal ita kamar abar bijirowa ce ga nakal kun gane abin da yake nufi ibn kasiri ne yake ba abin nan wa naqal qur'ani wal qur'ani da waqula ibnu kasir naqal yake wai to tunda ta zama kamar abin bijirawa ga naqal shi ya sanya sai ba a wannan ba to sai abu sha mai ta wannan da ta kawai dalili guda biyu ko ina da dalili uku ya ambata ce dalili na farko ai shi a naqal ba zai hana a yi wannan madadin ba dalili ya ce ai ga iman liliman liliman an yi lakar ko ba haka ba amma kuma kaga ana janta ya ce sannan kuma mafi yawan ma ya ce sannan kuma mafi yawan nakal na imamuwar shi mamin kalmata ne kamar irin mana-mana manutiya kuma na ƙar'anan bai hana bai hana bai hana badar ba to dai dan kawo abubuwa to shi za ke cewa to shi dai gaskiya akwai iskali ma'ana da shi bai gano da nini ba kaga in ka duba abu shama ai ibnu jazzari yana bayan sa nesa abu shama ya rasu 600 ne ina jin ko da 61 ban manta ba tun da tsakanin sa da imamu shafi biyu guda ɗaya ce abu da hasan ne malamin sa da malamin shafi ne kai shekul ibn jazari ya rasu 833 kaga akwai abin nan tsakaninsu akwai shekaru sama da dari to mun gane ko to sai ce wa ma ba da hamzar wasu ne iti da abin da ya zo bayan alhamza ta sadarwa shi ne iti mun kawo su ga su الذين لا يرجون لقاءنا تبي قرآن فذاك سي لقاءنا تبا saboda me ita wannan harfin mad mubdalun ne min alhamsa mubdalun ne don asalin sa it ko fal yu'addi alladhi tumina ko tumina man yaqulu dhalli man ya kulu zalli to haka malam wasu ba zai ce man ya kulu zalli ba zai ce wannan ba ba zai ce fali waddin lazi tumina ba zai faɗi haka ba domin me kamar yadda muka faɗa in ka tashi daga alhamzan nan duk da baki ɗaya ƙura da mai motsa alhamza da wanda baya motsa kowa na arziki in ka ce fi samawati kowa ituni zai ce ba wanda zai ce ituni babu mun gane ko kenan wanda ya zama mubdala min alhamz wannan jan to shi yasa wannan mustafa ne to in zaka wasu ya danganci qira'arka in kana karatu da riwayan murshi ko susi ko kana karatu da qira'a guda afar kawai zaka ce fis samawati tuni fis samawati tuni saura kuma fi sama wata tuni to eh a kwarai da gaske fi sama wata tuni in ka wuce makwamsa in ka ce fi sama wata ka ce yi tuni don daga cikin kurakuran irin wanda suke daukan karatu a masa ba a bakin malamai ba sai ka dace kusa wata ka ce yi tuni wato za ka ji tausayin masu wannan kasa akwai masu ولا ولا انا عابد ما عبدتي akwai masu irin wannan wala da kunne na nasi ma a bada tun tunda daga dalin ya gani eh. ai abin dama shi idigami mabani na ala tafhim sauki yake za abin nan kuma wanda in ka duba ai muttafaqun ne zamu zo nan gaba ya ce wala khulfa fil idigami idhal zaliman wa qad tayyama da'alun wasiman tabattala wa qamat turihi dumyatul tiba wasfiha to wannan dai zana maka ba abin nan da yace idhal zaliman zalun da zalun ba ba wanda yace idhi zahaba sai dai in zahaba in zalamu ba wanda zai ce in zalamu wa kattayyamat kat ta bayyana ba wanda zai ce kat ta bayyana wa kattayyamat da'adun sai kat dakalu ba wanda zai ce kat dakalu wa qamat turihi qamat ta'un da ta'un wa zai kawo mana misalin ta'un da ta'un idza tala'at tazawur ba wanda zai ce tala'at tazawur ta zabin nan wasiman tabat wa qamat turihi sai kuma ta'un da dalun da'an ujibat da'awatu kuma ba wanda zai ce ujibat to su waɗannan muttafaqun ala idgami ne shi da ce maka wala khulfa fil idgami id dhalla zalimun wa qad tayyamat da'dun wasiman tabattala wa kamar turihi domin ta tsiba wasu biya to kaji dai to sai ce wa ba'aduhum abu shama da ya zo sai ya ce al'imam abu amur dani kan kuma ta mun faɗa farkon karatun wannan littafi na sha ɗabiya mabani ne akan kitabun taisir التيسير لتابع أبو أمر الداني ني نثر ني ربوتو زبي ني أبو أمر الداني يا رسول داري هدو دا أربعين دا هدو to imam shafi da zo sai ya wake shi to sai dai akwai yan kare-kare da ya yi inda ya ga bukatar karin to shi ne abu shama ko na ga muku abu shama hula ɗaya ce tsakaninsa da imam shafi malaminsa abu da hassan shi ne almajirin imam shafi da kai tsaye to da ya zo sai yake cewa wannan iti shi ne ƙarshen abinda shi imamu ashatubi ya kawo abu amurdani ya kawo a cikin atesir na babul mat mun gane ko almadar asar iyanan ya tsaya to amma waɗansu kalmomin a cikin surorin su ya ambace su kamar irin su shai'a da shai kamar yadda za mu zo nan gaba to su a cikin surorin su ya ambace su to sai ya ce wa ba'aduhum waɗansu daga cikin malamai yu'akhidhu sun togace yu'akhidhu sai dai masu shari'a suka ce ina ma malan sharabe ce ba buhun ba domin kalmar yu'akhidhu muttafaqun ala asrihi ne la tu'akhidna walau yu'akhidhu Allahu an-nasa walakin yu'akhidhukum to duk gaba ɗaya ba su baya cewa la tuwakhidna kaga ai shi ma alhamza ce ta riga harafin ja don la tuwakhidna kaga da yake da amanu walau yuwakhidhu Allah kaga yuwakhidhu to wannan kalmar yuwakhidhu kaifa ma tasarrafat wannan mustafana ne ba a jinsa mun gane ko a wajen imamu warshu sai yake cewa ala na mustafhiman tala wato takadirin baitin وبعضهم تلا يؤاخذ وآلانا شيء تكبير بيتي وسو sun karanta yi akidu da alana a cikin musafanayat to ita alana a mana waje hali ne amma na faɗa mana yi akidu ƙaunar wahida ba wani wanda ke nota amma shi alana wadda ta zama mustafama wata ce mustafama malar nabiru guda biyun cikin suratu yunus alana wa kada asaita alana wa kada kuntum wannan su biyu to amma banda sauran alanan da labari ake bayarwa al'ana ji ita bil haq al'ana hasa hasa haku to eh al'ana khafafa Allah mala wataƙila saboda al'adar da ya sa ya ce wa babu eh mala wataƙila saboda al'adar da ya ce wa eh babu ko ai eh, abin da yasa tsari kai ya kuso kuma yi akhir bai kamata ya kawo akhir ba kamar yadda suka faɗa su musassanayat din su ne waɗannan da aka zana to amma kuma shi yi akhirin kusan baya ciki to amma shi kawai dama mutabakun ala kasirgi ne to amma shi da ya kawo shi almuhim dai mun fahimci duk da ya ce ba'dhum domin in ka ce ba'dhum yush'ir bi anna ba'd al-akhar yamudduhu kamar yana nuna maka wani sashen malam sani zai iya ja ko to shine to saboda haka da aka ce ala na bangare ake nufi lamun na ƙarshe shi wannan a malam yahaya an shi dama wannan maddin menene alala wata irin madda ce in ka ga dama ka ce madu lazim al-mukhaffaf in ka ga dama ka ce madul farki madul farki don madul farki take nuna bambanci tsakanin tambaya da ba labari yanzu in ka ce al'ana ji ita bil haq yanzu ka zo da gaskiya labari kake badawa al'ana has hasal haq yanzu gaskiya ta tabbata to amma al'ana sai yanzu haka ka tambaya ce wannan jan shi zai bambance maka tsakanin tambaya da ba da labari duk da sha in ka kalli cewa abinda ya zo bayan ja da ɗauri da ya zo bayan harafin ja nan za ka yi ce mata kudin lati idan wanda za ka bata wani fusa guda biyu mana ɗaya ko to wannan da ake maganan saɓani ba lamun na ƙarshe ba wannan abin da farko ba lana ɗin domin ana ne ana ne kenan tun da ya ce mustafhiman ya nuna mana banda al'adar da aka yi tambaya ƙalu la na ji ita bilhaq ƙwalatin ra'atul azizi la na hashasan haku ala na kafafan bahu amku wannan za a ja shi ba wani saɓani mun gane ko? ko da yake akwai ɗan abin da za mu ambata nan gaba mun fahimci wannan ko? to sai ce wa adanil ula da kuma adanil ula ma'ana al'ula da ta haɗu da ad malam rabi'u ko? malam adamu muna da lula a cikin ƙul'ani ba guda ɗaya ba falin lahi lafirar wa lula سنعيدها سيرتها الأولى ko to kaga wannan wannan ba so ake magana ba ba a magana akan wannan ita dai wacce ke da adal adal lula adal lula adal lu'la wala musa kira waye ahal ahlaka adal lu'la malan kanun ne shi ne adal lu'ula ta kenan don ya nuna mana banda ula wanda ba ta yi ikirari da adal ba ko? to sai ya ce wabnu galbuna tsahirun ya ce malin ibn galbuna amma bakin galbuna tsahir ɗin don biyu ne na da uba ibn shi galbun kakansu ne wanda yake ya yi kakansu na sama to in aka ce ibn galbun aka yi shiru ya kamil an ya kuna aban abu ibn mun gane ko shi uban sunansa abdul mun'im shi ne malamin su maki ibn abi talib daga cikin manya-manyan malaman kira shi abdul mun'im shi ne uban shi ne mai littafin al-irshad fil qira'at to shi kuma ɗan sunansa tsahir shi ta ce wani daga nuna tsahirun don ya nuna ɗan ake nufi ba uban ba shi sunansa tsahir shi ɗan shi kuma wannan ɗan shi ne kuma da nan abu amur dani wanda ta ce muku an waƙe shafin ta zama shafiya to shi tsarin ɗin shi ne malaminsa to sai ke cewa wabin galbuna tsahirun bi kasri jami'il babi kala wa kawwala to kaji yace shi ibnu garbun shi ɗalib din ma'ana ɗan bi kasri jami'il babi wani babi yake nufi ne malam nasir bi kasri jami'il babi yana nufin babin da ake magana inda alhamza ta gazu amanu imana utul kitaba alihatuna ula utul kitaba duk irin wa'annan bi qasr jami'il babi kana shi ibn galbo ne ko kazo ne shi yawa wato ya hutar da mutane ko yace shi ibn galbo abinda ya tafi akan kasar na dukkan wannan inda alhamza ta daga ya harfin mat wa qawwala yani nasabahu qawlan liwarshi kuma yace wannan shine qaulin imam warshi wala wa qawla da fassara ko ne wa nasaba man khalafahu ila takawwul kuma wanda ne san masa ya je ka dai zuwa ga takawwul shine kawai magana mara tushe a Abu Shama da yazo nan sai ce wannan ra'ayin da Ibn Galbul shine ra'ayin shi kansa abin nan wannan shi ne ra'ayin abin nan imam shafi kakumanta na faɗa muku shi abu shaman guda ɗaya ce tsakanin sai mun shafi ya ce to shi ma a cikin littafin ta wani shi ne mazahabinsa malamin sa abu hasan shi faɗa masa wannan kaga wannan ba ya fi sauƙi ba malam ali kawai a ce ka ce amanu ba sai ka ce amanu ba kai ta jaye-jayen nan sami ina munadiyan yunadi lilimani alalin agami in baka numfashi sosai an ko zai yi mun gane ko? to a sai ya ce abin da ke son fahimta in mun fahimci karatun namu da al'ana al'ada guda biyu da ula adadin ula waɗannan biyun wata hali gare su yu'akidu mun ce dama shi wannan musassana ne kawalan wahida ƙarshe sai ya nuna mana abinda ibn garbun ya tafi a kai wanda ɗalibinsa ma abu amur dani ya tafi a kai imamu shafibi shi ma ya tafi a kai bi ƙasar jami'in babi to mun gama da wannan sai ce wa an kulle himbin maddi ma ƙabla sakirin wa kawwala mun ce ma'anarsa biyu ga mun faɗa abin nan ga gabe ce na inda muke cewa a menene a faƙasar waƙadar yirwa liwarshin mutawala wa satahu ƙaunin yirwa liwarshin mutawala ka ce amanu wa satahu ƙaunin ta ma'ai da warshi aka ce fa imamu warshi ne ku gane wani abu imamu warshi ya yi karatu da imamu nafi na faɗa mana farkon karatu shi kansa imamu nafi ya ga malamin warshi a matsayin malaminsa ma'ana a matsayin malami mai cin gashin kansa yadda ka san al'adar ta makaranta allo ana ramma gogagge in yi ji labarin wata tsangaya ya je ya sauka ka san daga cikin cinyewa a wajen alarammomi na da in ka ji tsangayar da ta gagara cewa ba a shan fari to kai kuma za ka je ka ce sai ka sha fari idan ka aka ce ka sha fari gaban alaramma kuwa da sai an cira ma hula saboda ba wanda ya sai zo sha fari ina fata an gane gwani musa ka tafi shan fari ko ka shan fari ba ba ta ba ba ta malamin mu mala abukar mala abukar ibrahim suleiman malamin mu ya san wani malami da muka zaura mala tsoho shi yake faɗa mana malamin su gwani ibrahim shi gwani ibrahim dama baya zuwa ya sa allo sai ya ji tsangayar da ta gagara ba a shan fari to lokacin shi kuma zai je cire shafari eh shi wani gwani ibrahim ba shi ne ke gama da ya je wata tsangaya inda ake darasu ya ce addu'a ce dan bare ne wanda ake abin nan ne to da ya zo to kasan wata gadda in mutum ya ji sai ki wanke hannu sai dai ta nuna gyara abin da ba a so ka je kai ta nuna gyara kai kuma ka ki rubutu ka kawo to ya yi ta yi dai abin da ya kuma za ka ce kawai in ba tsoro ba kai ma ka je ka wanke allon mana ya ce to zai wanke allo kuma zai shafari ko yan uwa sun kai ganyen wannan wannan aduwa ko sun kai adadin wannan ganyen zai na shafari haka ya faɗa a gaban su Allah ya raba ce ya wanke allo ce shi saboda isa da kwaya yake wasanni kwaya ja ta wanda ake abin da da ta yake wasanni ba magana gyara ya ce wallahi izu izu yake kaiwa wani abin da ya ce da ya kai daya ya kai biyu na ji ko izu biyar ne ko goma to sai aran ba kira da ce ya ce to gaskiya ba a yi da gaskiya wanda kai babu kunya ya ce to kawai ma aran ba sai dai da karatu ka san aka je da ma aran ba na yi kana yi to shi in ya kai allo kawai aran ba shi ma gyara ke duba ke sai da ya ke talatin aran ba ya sake kiran zama to gashi ba ya ya abin da ya yi hawa zai gangara wala ta sai dira ko inda yake annan saka ya abin da wato shi aron ba da yake wato ya haɗe ba da labari ya ce kasu maɗiya ce ya ce a wanda tun da ya san dama ana masa yasin yake to shi ma yana suna bugawa yana bugawa kullum sai ya shafa ya notari da ƙura'ani kullum ya ce kajin yasan ko sai da ya zagaye bukasa da kafin kajin yasan shi ga karatu ga kuɗi dama da kuɗi su kawai kajin ki zuwa ya ta ce abinsa eh eh a'a ai shi an riga an san shi eh ina ya ai abun kunya ne gyaran kura ai tsangaya ta fadi akai gyaran kura tsangaya yo eh ba ka ji wani yazo wani yazo gaban babban gaddi ya sa allo tun daga bakara har ya sauka bai musu gyara ba to shine sai babban ganda ya tashi ya kirari ya kirari ya ce a ya ce arama ne ka bata ya kirari na sauka a gaban ka ba gyara ce to amma gyaran kura ce ba ma gyaran kura ba dole yi kirari ai kwarai da gaske to yawwa wa kawwala yana ɗauka ma'ana biyu wabin galbuna tahirin bi kasar jami'il babi kala shi ya tafi akan kasar na wannan babi wanda a zartar da harfar mad sai ya ce wa kawwala ya ne nasabahu kaulan da imam warshi kuma ya dingina shi cewa wannan shine kaulan imam warshi ko kuma wa kawwala nasaba man khalafa ila taqawwul kaga at taqawwul shi ne kirkiro magana mara tushe walau ta kawwala na ba kawai yawwa to kuma duk wanda ya saba masa ya ce kenan sai an yi tawassul ko mat to na saba wa idan ta kawwal to shi a'a yawwa a'a ko yawwa bari faɗa muku dalili dalili shine kasar na jami'ul bab shine ra'ayin bagadadiyun kasan yadda kasa imamu shafi'i yadda yake da kauli na mutanen misir da kuma kauli kadim da kuma jadid to haka za ka samu a wajen riwayoyi na imamu warsh warsh misiri ne to akwai ɗalibansa bagadadiyun su su suka tafi akan wannan kasar ɗin su kuma misiriyun su suka tafi akan wannan tawassul da mata eh to idan gaban malamai ne ba sai matsalar ita ce in mutum ba ba yanzu ai ka in ka duba yanzu ka dauki ma me za ka ita jari za mun fasila ko kuma ka ce shi ke da jan jari za mun fasila an tsare ki tsaye ba kwata-kwata wasu ma abin nan kawai sai ka tsaye ya bulo ku mu ayyuku mu kawai ka wuce an bari ka fai ba wannan tsarki shafiya ne yake da wannan jaye-jaye ka gani
Malam, an ce ka- kamar da aka fara a karatu cewa idan mutum baya jin mafi jais a wani a hausa ko Mm, akwai wani sharuɗa guda goma sai ya shi yanzu mm.
ina za a sami wannan
so lallai to kaji malam hassan ya faɗa maka akwai Mm, yake yake da malam hassan ya faɗa maka ta ba ta yi an ba an kulle mu ba to shi to shi kenan mu bari mu tashi za mu tashi wa an kulle mu wannan ai mata ce lazima za mu tashi to shi kenan babu komai ni da fata na ana dan gagga da abin da ke na'am yawwa gyaran kura ka zo da abu daidai a nuna ba daidai ba ne za a gyara ba ma'ana ya fita kura ai ba na take to kuma idan sai ba ta gyara ke eh yawwa yawwa alhamdulillah kasan shi allo idan aka rubuta za a fi darasi to in aka ce an ɗan ɗiga yan sauwada ka suna ma shi alƙalami da su ne kan mutane ta tabbaki a cikin wasu yadda a fitan tawadar ba ta zika ruwa ta zo sai a kwamfala ba to za ka yadda baki ya taɓa allanka ya aka ce ya sha bari yadda ka zo da Allah ya sa wani bakin da ya taba shi ba za ta ya sha bari yawa yadda ya zo aka yi to wannan kuma za ka yi ba za a yi ba su wani ga da wani malamin sa ya ce da ya zo ta tsangaya zai sha sani ya ce aka ruwa sosai ya ce ba za a ci zai kamo da bakara ake ke masa ya san yana yi sai ya fi da kusa shi ne gana ga filin mai kusa ya ta kare ya zuciya ya sani kamo ana masa ya san yana yi sai da ya zo sabba a sabbi wakata da muna amini rasulullah ya yi haƙurin mai kura sai yake ya sake kamuwa ta uku sai da jira ana ji ana gani
Kawai kasashe da alfaharin kawai